الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله قائد الجر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkanmu da sammako a ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin talhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan masallaci a jami'ar muhammad al-amin sallallahu alaihi wasallam da ke nan unguwar bidawa a cikin garin azare yau muna sha tara ga watan aljumada al'akira hijira alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da kenan da goma ga watan disamba shekara dubu biyu da ishirin da biyar miladiya yau za mu tashi a daidai matsala ta tamanin wadda ta shafi daidaito a ruku'u muna karatu ne a cikin ruku'u mala yace thumma yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i wa hadha ruknun sannan sai ya dago gadon bayansa daga ruku'u wa hadha ruknun wannan rukuni ne da yace dago gadon baya kara dauka idan an dago kai ya wadatar sai an dago gaba daya kacakab wato wannan abin da ya sunkuya daga kunkumi to sai an ɗago shi gaba ɗaya to wannan ɗagowan malam ya ce wa haza rukunun wannan rukuni ne duk wanda ya rasa shi a sallah to sallarsa ba ta yi ba kamar wanda in ya tafi ruku'u daga ruku'u yake wucewa ba shi da sallah saboda ɗagowan rukuni ne ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده وهذا واجب سيتشي في أثناء الاعتدال ألوكة ديديتو ألوكة ديكي ديديتو أثناء أتشن أبو كينا lokacin da yake dagowa shine lokacin daidaito to a lokacin ne zai ce sami Allahu liman hamida wa hadha wajibun wannan kuma wajibi ne wato faɗin sami Allahu liman hamidahu ɗin yake nufi faɗin sami Allahu liman hamidahu wajibi ne in ba kuma ta ba karatun jiya malam ya ce mana kabbara wacce ba kabbarar harama ba kabbarar tafiya ruku'u wajibi ne to haka sami Allahu liman hamidahu hukuncinsa ɗaya da faɗin Allahu akbar wa yarfa'u yadayhi inda li'tidali ala alwujuhi almutaqaddima sai ya daga hannayensa inda li'tidali yayin da yake daidaituwa a tsaye alal wujuhil mutakaddima a bisa tsari da fiskokin da suka gabata na bayanin yadda ake daga hannu ko daidai kafada ko daidai kunnuwa kamar yadda muka yi bayani irin wannan daga hannu kun ga yanzu kenan daga fara sallarsa mun samu daga hannu sau uku lokacin farawa lokacin kabbarar harama sai lokacin tafiya ruku'u wanda muka karanta jiya sai yanzu ɗagowa daga ruku'u shine mahalli uku na ɗaga hannu wanda babu saɓani a kai a sallah wuraren da ake ɗaga hannu a thumma yaqumu mu'tadilan mutma'innan hatta ya'khudha kullu 'azmin ma akhadhahu wa hadha rukn mala yace thumma yaqumu mu'tadilan sannan sai ya tsaya yana mai daidaituwa sannan sai ya tsaya yana mai daidaituwa mutma'innan yana mai nutsuwa hatta ya akhudha kullu azmin ma akhadahu har sai kowane kashi ya dauki matsayinsa har sai kowane kashi ya tsaya ya kafu a makafarsa wa hadha rukun wannan kuma rukuni ne wato lokacin da yake dagowa shine lokacin da yake daidaituwa lokacin da ya gama tsayuwa kuma to ana bukatar ya samu cikar daidaito cikar daidaito kuma shine kowane kashi ya koma gurbinsa kar yana dagowa bai kammala dagowa ba kashin kunkumi bai tsaya yadda yake ba ya tafi sujada to ba a samu daidaito ba an samu dagowa dagowa rukuni ne to daidaito ma rukuni ne an gane so idan ya dago gadon bayansa sai kuma kashinsa na kunkumi bai dawo ba hannayensa ba su dawo yadda ya kamata ba sai ya tafi sujada to ba a samu daidaito ba idan an rasa daidaito an rasa ruku'u idan an rasa ruku'u to an rasa sallah shi daidaitun rukuni ne an gane ko wa yaqulu fi hadha al-qiyam sai ya ce a wannan a wannan tsayuwar rabbana walakal hamd wato lokacin da yake tsayen kenan sai ya ce rabbana walakal hamdu wa hadha wajibun ala kulli musallin walau kana mu'tamman فإنه ورد القيام أما التسميع فورد الاعتدال سيتي ربنا ولك الحمد سائلين da yake tsaye wa hadha wajibun fadan wannan wajibi ne ala kulli musallin akan duk wani mai sallah walau kana mu'tamman ko da shi mamu ne shi fadin sami Allahu liman hamidahu wajibi ne akan liman da mai sallah shi kadai amma wanda yake mamu ba wajibi ne a kansa ya ce sami Allahu liman hamidahu wa sunna ne domin shi faɗin sami Allahu liman hamidahu ga mamu an samo shi ne cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallu kama ra'aytumuni usalli amma umartansa da aka yi shi mamu ce aka yi ya ce rabbana walakal hamdu annabi alaihi salatu wasallam ya ce idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu kuma muku ce rabbana wa lakal hamdu kenan an umarce ka ne da faɗin rabbana wa lakal hamdu amma sami Allahu liman hamidahu zaka faɗa idan kana so saboda yana cikin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin dagowa daga ruku yana cewa sami Allahu liman hamidahu to koda kana mamu in zaka dago zaka dago da faɗin sami Allahu liman hamidahu a matsayin sunna in baka faɗa ba ba zai cutar da sallar ka ba amma idan ka tsaya a tsaye to za ka ce rabbana wa lakal hamd wannan kuma wajibi ne to anan kuma za mu fahimta mu fahimci abubuwa guda biyu abu na farko shine ruku'u ya kunshi rukuni uku ne ruku'u ruku'u rukuni uku ne sunkuyawan da muka yi karatu akai jiya rukuni ne daguwan rukuni ne tsayuwar bayan ɗagowar rukuni ne wanda bai ɗago ba da ya ruku'u sai ya wuce ya bar rukuni nawa ya bar rukuni biyu wanda ya ɗago kafin kunkuminsa ya tsaya ya gama daidaituwa ya tafi sujada ya bar rukuni nawa ya bar ɗaya wanda ya cika rukunan ruku'u shine wanda ya yi ruku'un ya ɗago kuma ya tsaya wannan abu na farko kenan abu na biyu da zamu fahimta shine fadin rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu duka ya tabbata ko allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana walakal hamdu to fadin wannan bayan an tsaya ne sai mutum ya tsaya a tsaye yake fadan wannan ba lokacin dagowa ba baka dagowa da rabbana walakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu lokacin da kake dagowa wannan ya saba sunna shi Allahumma rabbana wa lakal hamdu zikirin tsayuwa ne bayan an dago daga ruku sai ka tsaya cak shi zikirin dagowa shine sami Allahu liman hamida mai sallah shi kadai wajibi ne sai yayi liman wajibi ne sai yayi mamu in ya ga dama ba sai yayi ba amma ba lokacin ne lokacin fadin rabbana wa lakal hamdu ba sai an tsaya a tsaye cak sannan ake cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu da haka zikirin tsaye ne ba zikirin dagowa ba da fatan an fahimci wannan suna yawa guda biyu na 85 wa yusawwi baina hadha alqiyam wa ruku'i fi at-tul kama taqaddama malan yace sai kuma ya daidaita tsakanin wannan tsayuwar da ruku'un wajen tsawaitawa kamar yadda ya gabata wato dan an ce daidaita ruku'u ai abinan daidaita tsayuwa da ruku'u ko daidaita ruku'u da karatu wato ana nufin sai kamantacce ne a wajen tsayuwa ba ana nufin sai ya zama kamar kamar kaman kunnen masu kamar kunnen doki a tsawaitawa balle ka fara kirda dan yaya za a yi su zama iri daya a tsawo tunda zikirin su ba iri daya bane a'a abin da ake nufi shine kamar yadda muka yi karatu jiya yanayin ayyukanka na sallah su yi kama da juna wajen tsawo idan tsawaitawa ake haka wajen gajarta idan gajartawa ake su yi kama da juna so idan kai ruku'u gwargwadon tsawon yadda ka tsawaita ruku'u in ka dago ma to ka kwatanta tsawaitawa gwargwadon wato yadda ka tsawaita a cikin ruku'u ba a san mutum yayi ruku'u سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم yayi biyar misali da ya dago sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd Allahu akbar sai tafi sujada kun ga tsayuwar bai kamanta ta da ruku'un ba summa yaqulu Allahu akbar wujuban bayan ya gama tsayuwa sannan sai ya ce Allahu akbar sai ya yi kabbara wujuban wannan kabbara ita ma wajibi ne ita ma wajibi ce kenan dai duk wata kabbara in banda kabbara harama a cikin sallah to wajibi ce wa yarfa'u yadayhi ahyanan wani sa'ilin wani lokacin ya kuma daga hannayensa wannan ya tabbata a wasu riwayoyi amma baya daga cikin daga hannu da aka yi ittifaki akai daga hannu da aka yi ittifaki akai daga hannu yayin kabbarar harama daga hannu yayin tafiya ruku'u daga hannu bayan dagowa daga ruku'u amma akwai riwayoyi da suka nuna cewa annabi alaihi salatu wasallam yakan daga wani lokaci in zai tafi sujada kaga na hudu kenan amma da yawa malamai suna lissafa daga hannu sau hudu ne a sallah na hudun kuma ba shi ne wannan ba na hudun shi ne bayan dagowa daga raka'a ta biyu in mutum zai magariba ko in zai yi azahar ko in zai yi la'asar ko isha ya yi tahiya idan ya miƙe zai tafi raka'a ta uku to lokacin da yake tsaye ya miƙe da kabbara idan ya tsaya cak sai ya ɗaga hannayensa irin yadda ya ɗaga lokacin kabbara harama alamar zai shiga ɓangaren sallah kashi na biyu to shi ne ɗaga hannu na hudu wanda yake a wajen jamhurin malamai na tamanin da takwas sun mai khirru ila sujudi ala yadaihi ya da'uhuma qabla rukbataihi bi hadha amara rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa huwa sabitu anhu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa naha 'ani at-tashabbuhi bi burukil ba'iri وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه مسألة تتمانين دتقوص الخرور على اليدين غرفانا أكن هناي أنا مغانا تفيا سجدة كنا إنزا أنكمل ركوع زاء تفي سجدة يا يا أكي تفيا سجدة ما ليتي ثم يخر إلى السجود سنن سيا gurfana zuwa sujada ya faɗi zuwa sujada ala yadaihi ta kan hannayensa ya za'uhuma qabla rukbatayhi sai ya ɗora hannayen a ƙasa gabanin gwiwoyinsa su isa ya sauka kan hannayensa qabla rukbatayhi kafin gwiwoyinsa su sauka a ƙasa bi hada amara rasulullah sallallahu da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni wa huwa sabitu anhu min fi'lihi kuma shine abin da ya tabbata daga gare shi a aikin sa shine abin da ya tabbata daga gare shi a aikin sa sallallahu alaihi wasallam wa naha an tashabbuhi bi burukil ba'iri annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana at-tashabbuh wato koyi bi burukil kamantacceniya bi burukil ba'iri da gurfana irin na raƙumi ya hana kamantacceniya da kamantacceniya da gurfana irin na raƙumi wa huwa innama yakhiru ala rukbatayhi domin shi raƙumi yana gurfana ne akan gwiwoyinsa allataini huma fi muqaddamatayhi waɗanda suke gabansa mas'ala ce a cikin takaitawa malam ya ɓaro ta inda ya faɗi kawai kamar yadda ya saba ya gurfana ta kan hannayensa ya gabatar da su akan gwiwoyinsa bai ce komai ba to da shi kenan to amma sai malam sai ya shiga cikin mas'alar da mas'ala ce da ta yi faɗi a wajen malamai kuma zantuttuka sun yawaita dangane da wannan mas'ala da hadisin da ya zo a kanta annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ɗayanku zai gurfana zuwa sujjada to kada ya gurfana kamar yadda raƙumi yake sauka in ɗayanku zai sauka zuwa ga sujada kar ya sauka fala ya buruk kama ya burukul ba'iru kar ya sauka kar ya zurɗe kamar yadda raƙumi ke zurɗewa to daidai wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa babu saɓani wajen ingancin hadisin daidai wannan gabar to amma hadisin sai ya zo da ƙari wanda akan wannan ƙarin ne kuma rigimar saɓani ta yi faɗi tsakanin malamai. Falyabda biyadaihi qabla rukbataihi sai ya fara da hannayensa kafin gwiwoyinsa. Sai wasu malaman hadithi suka ce nan akwai kalbi, akwai abin da suke cewa kalbi a ilimin hadithi. Akwai hadithi makalubi. in an ce kalbi shine murgina zance don haka an kwan gaba kwan baya ƙarshen jumlar ita ce farkon jumlar farkon jumlar nan ne ƙarshen jumlar sai aka juya wani shi ake cewa kalbi a hadifi to a ina kalbin yake da aka ce faliyabda biyadaihi qabla rukbatayhi wasu suka ce a'a asali falyabda bi rukbatayhi qabla yadayhi ne ya fara da gwiwoyinsa kafin hannayensa shine asali amma sai a hanyar riwaya sai aka samu juyi sai aka ce ya fara da hannayensa kafin gwiwoyinsa to daga nan kawai zai abu ya rikice da abu ya rikice sai aka dawo ma ana tattauna tukunna ma shi raƙumi yaya saukarsa take wasu suka ce a to ai raƙumi yana sauka ta gaba ne ta gaba yake tuntsurewa sai bayan gabansa ya tuntsure sannan ya yi botso sai kuma bayan ya sauka don haka an hana mai sallah irin wannan saukar ta raƙumi an hana mai sallah ya tuntsure ta gaba sannan daga baya ya sauke bayansa kun gane sai wasu kuma suka ce a'a ba haka ake nufi ba da saukar raƙumi saukar raƙumi ƙafarsa yake naɗewa ya kafa gwiwarsa idan ya kafa gwiwarsa sannan ya sauke sauran sassan jikinsa da haka dukkan wanda zai fara kafa gwiwa to ya yi koyi da raƙumi kunga wanda suka ce raƙumi ta gaba yake tuntsirewa suka ce duk wanda ya sauka ta hannu ya yi koyi da raƙumi wanda suka ce raƙumi ta gwiwa yake ajiyewa suka ce duk wanda ya fara ajiye gwiwa ya yi koyi da raƙumi ba karatu ya rikice ba da haka da mai sauka da hannu da mai sauka da gwiwa kowanne akwai ta yadda ake cewa ya yi koyi da raƙumi ai karatu ya rikice don haka matsalar sai ta yi faɗi dubi zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na al-imam ibn qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullah ya faɗa da zance akan wannan sosai kuma ya tafi da kan ra'ayin cewa da gwiwa za a sauka ba da hannu ba muhammad ibn salih al-uthaymin al-sheikh alaihi rahmatullah ya faɗaɗa shi ma akan wannan cewa ai ai ai da gwiwa ake sauka ba da ba da hannu ba to sun fara zance akan wannan amma a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama mawallafin wannan littafin shi kuma ya tafi akan ra'ayin cewa da hannu ake sauka bisa ga wato harhaɗaɗɗeniyar riwayoyi da hannu ake sauka shi kuma a tasa fahimtar ba da ba da gwiwa ba wanda kuma galibin malaman fiqh sun tafi akan cewa da hannu ake sauka ba da gwiwa ba to kuma shine ra'ayin malam anan to wannan batun ne fa malam yake cewa wa huwa sabitu anhu sauka ta hannu shine abin da ya tabbata daga gare shi min fi'ilihi sallallahu alaihi wasallama daga aikin sa alaihi salatu wassalam wani ha'ani tashabbuhi bi burukil ba'iri kuma ya hana koyi da sauka irin na raƙumi wa huwa innama yakhiru ala rukbatayhi shi kuma raƙumi yana gurfana ne ta kan gwiwoyinsa allataini huma fi muqaddamatayhi waɗanda suna ta gabansa ne amma kaga nan malai yayi tare ne yayi shan kai ne eh gwiwa gwiwoyi yake sauka duk da dai gwiwoyin nasa ta gabansa suke gaba yake fara saukewa kafin baya to kar kai la'akari da haka ka ɗauka cewa an hana sauka ta hannu a adu hakan ba zai hana a kira cewa da gwiwa yake sauka ba raƙumi Allahu ta'ala alam shi sa na taɓa jin wani malami wata rana a haramin Madina Allah ya masa rahama malam ya rasu akai masa tambaya dangane da idan mutum zai sujada da hannu zai sauka ko da gwiwa zai sauka buɗe bakin malam sai ya ce da kowanne mutum yayi yayi sai na ji kawai malam ya za a yi wani amsar ai annabi ya hana ɗaya eh manzana salama ya hana daya ya hana daya so kaga ba za ka ce da kowane mutum yayi ba eh tunda an hana daya kawai dubu wanda ka fi gamsuwa da shi ka ce shi ne ya rage wa mutum kuma eh ya rage wa mutum fa idza sajada wa huwa ruknun kuma waɗanda suke ma'abota sanin ma'abota lafiya da exercise su kuma sai suka rinjayar da sauka da gwiwa akan sauka da hannu suka ce shine yafi dacewa da tsarin jikin mutum da kuma kiwon lafiya waɗanda suka dubi sallah a matsayin wato a matsayin ayyuka waɗanda suke taimakawa kiwon lafiya suka ce to su kuma suna za su rabe wannan rigiman ne ta hanyar kiwon lafiya tunda ayyukan sallah a ilimi na kiwon lafiya ayyuka ne waɗanda suke wato taimakawa gangar jiki da lafiyar jiki to idan an zo warware wannan rigimar ta wannan ilimin to sauka da gwiwa shine yafi dacewa akan sauka ta hannu suka ce saboda lokacin da mutum zai sauka idan yana sauka ta kan gwiwarsa shine yana nadewa kenan ya fara ajiye gwiwarsa sannan hannunsa sannan goshinsa so jikinsa ya sauka tamkar yadda ake nade area idan ya zo tashi kuma sai ya fara daga goshinsa sannan hannayensa sannan ya tashi akan gwiwoyinsa shine ya ware amma idan mutum ya fara sa hannayensa gabanin gwiwoyinsa to ya hautsina wato ya hautsina a wannan din abinan din ya hautsina jikinsa bai sauke jikinsa ta irin tsarin da ya kamata a ce ya sauke shi ba wajen dagowa kuma idan ya fara daga gwiwoyinsa hannayensa suna ƙasa ya turo abin ɗoyawayensa sama ya fara tashi da su nan ma ya jirkita tsarin yadda ya kamata a ce an tashi goshi ne zai fara tashi sannan hannaye su tashi sannan gwiwoyi su tashi su ana su ilimin to fa idan sajjada wa huwa rukunun idan yayi sujjada sujada kuma rukuni ce i'tamada ala kaffaihi wa basatahuma sai ya dogara akan tafukan hannayensa kuma ya shimfida su idan yayi sujada sujada rukuni ce babu rangwame a sujada rukuni ce to i'tamada ala kaffaihi sai ya dogara akan tafin hannayensa wa basatahuma ya kuma shimfida su dogara akan tafin hannaye wato kar ya ajiye nauyinsa akan goshinsa in yayi sujada kar mai sujada ya ajiye nauyinsa akan goshinsa da wuyansa a'a nauyinka yana kan hannayenka ne sannan hannayen shimfiɗa su ake ba ba baza yatsun ake ba kun ga a ruku'u mun karanta baza su ake akan gwiwa a danki gwiwa da su to amma a sujada shimfiɗa su ake miƙar da yatsu ake yi sai yatsunka guda hudu su miƙe alƙibla kana mai ware su sai babbar yatsarka kuma ita kuma ta kalli wuyanka to haka ake ajiye hannu yayin da za a yi sujjada wa yadhummu asabi'ahuma ya kuma tara yatsun yatsun hannayen ya tara su kar ya baza su a ƙasa wani zaka ga haka yake idan zai yi sujada sai ya baza hannayensa sai ya caka su sai ya sujadar saboda gaye ne hakan ɗin ko menene uhu sai ya baza yatsun sai ya kafa su sai ya sujadarsa sai ya ɗago yana dan ƙwallon ƙasa ya saba wa sunna miƙar da yatsun ake yi a haɗa su sai a ajiye su a ƙasa wa yuwajjihuhuma ila alqibla ya kuma seta su ya kuma ya kuma fiskantar da su alqibla wani sai kaga ya ya, ya gwamar da hannayensa zai sujada sai ya kifo su yatsun suna kallon kunnuwansa kuskure ne wannan miƙar da su ake alqibla wa yuwajjihuhuma ila alqibla ya fiskantar da su alqibla wa yaj'alu kaffayhi hadwa mankibaihi sai ya sanya kuma tafukan hannayen nasa sai tinkafadunsa wa taratan yaj'aluhuma hadwa udhunayhi wani lokaci kuma sai tunkunnuwansa in zaka ajiye karka ajiye hannayenka a saitin kirjinka ko hannayenka a baya wajen kunkumi ko hannayenka a sama wajen kai irin yadda yara suke yi a'a hannayenka a saitin kunnuwanka ko a saitin kafaɗinka irin yadda kake lokacin ɗaga su a tsaye to haka wannan saitin nan zaka nema in kai sujada nan ne wajen ajiyar hannaye wayar fa'udira aiki anil ardi sai ya ɗaga kuma zira'insa tsintsiyar hannunsa daga ƙasa wujuban wannan wajibi ne walayi ba sai tuhuma bastal kalbi kar ya shimfiɗa hannayensa irin yadda kare ke shimfiɗa hannaye ba a shimfiɗa zira'i a ƙasa tafin hannu ne a ƙasa zira'i kuma yana sama a ɗaga su wai makinu an fahu wa jabhatahu min al-ardi sai ya tabbatar da hancinsa da goshinsa a ƙasa wa hadha rukunun wannan rukuni ne shine sujadar da goshi da hanci a tabbatar da su a ƙasa kar ya kifa haka bai ajiye goshinsa a ƙasa ba musamman goshi goshi ya fi hanci ƙarfi idan mutum ya ajiye hancinsa bai ajiye goshinsa ba bai yi sujada ba amma ya ajiye goshinsa bai ajiye hancinsa ba ya yi sujada sai dai bai cika ta ba wai makinu aizar rukubataihi sannan hakan nan ya tabbatar da gwiwoyinsa a ƙasa kar ya ɗaga ɗaya ya tabbatar da su duka guda biyu a ƙasa sai dai in jinya yake wa kaza atrafa qadamaihi hakan nan digadigansa ya tabbatar da su a ƙasa digadigansa kar ya daga su suna reto ko yana kada su yana wasa da su ya tabbatar da su a ƙasa wa yansibuhuma ya kafa su wa hadha kulluhu wajibun wannan duka wajibi ne da goshi da hannaye da guyoyi da kafafu su zama sun kama ƙasa wa yastaqbilu bi atrafi asabi'ihim alqibla sai ya fiskanci alqibla da wato da yatsunsa na kafa gefen yatsunsa na kafa wato tsinin yatsan sannan na kafa yadda yake tsaye suke kallon alƙibla to haka a sujada zai tankwara su ci gaba da kallon alƙibla kar ya ju kar ya kifa su ta baya akwai wanda zaka ga in yi sujada sai kaga yatsunsa suna kallon yamma suna kallon baya wani in yi sujada sai kaga ya kwantar da kafafun nasa ɗaya tana kallon arewa ɗaya tana kallon gabar wannan yarinta ne kafa su ake yi sai a lankwasa yatsun su kalli alkibla wa ya russu aqibaihi sai kuma ya hada digadigansa wannan mas'ala ce ta sabani kusan a ƙarshe ƙarshen nan malam Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama shine yazo ya inganta hadisin hada digadigai amma kafin sa malaman fiqh ba su karbi wannan riwayar ba ba su karbi wannan hadisin ba kisa duk a karatun da zaka yi na fiqh ba zaka samu hada digadigai ba a sallah an samu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare da na'isha ta farka tana nemansa tana shafawa tana lalube sai ta laluba sai hannunta akan kafafunsa yana sujada sai ta tadda kafafunsa wato digadigansa a haɗe yana sujada sai ta bada labari to wannan malamai suka ce ba zai zama dalili akan cewa duk sanda aka yi sujada kafafu suna haɗe ba dan babu wani dalili in ba wannan ba kuma yayi sallah da sahabbai a masallaci sau farkate sau shurin masaki amma ba sahabin da ya rawaito cewa annabi sallama in yi ruku yana hada kafafunsa su manne a lokacin an yi sujada cewa yana hada kafafunsa su manne ba a cikin sujada a kafafu yadda mutum yake tsaye lokacin da yake tsaye yake ruku'u to da haka ne da ta tafi sujada mas'ala ce wacce take mas'ala ce akwai shududi a cikin ta Allah subhanahu wataala ya ba mu lada ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya saka malan da alkhairi yayi masa rahama وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصرفك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله